رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم وأدرسي نبو مشاهده أتكن وأن اللتافي كتاب التوحيد دقوانا مسلاتي مسلاتي الأحفات cikin garin Gombe Allah Ubangiji ya mana jagoranci ya mana nasara ya mana taufiki za mu tashi babi na goma sha uku babun sabon babi mina shirki yana daga shirka alisti'adatu bi ghairillahi ka nemi tsari da wani Allah ba da Allah ba Ubangiji ne kaɗai zai tsare ka fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a abin da ka san babu wanda zai iya tsare ka sai Allah kina akwai abubuwan da ɗan adam zai iya maka na tsari da sharuɗa da ƙa'idodi amma a abin da ya zama na ubangiji ne kaɗai yake ɓanta da shi to haramun ne ka nemi neman tsarin wani ba Allah ba haramun ne a karatuttukan mu can baya ina ga wajen wata bakwai ko wata takwas mun yi alittafai na tauhidi guda uku da muka sauke mun yi mas'ala ta neman taimako da neman tsarin wani muka ce suna da sharaɗi guda uku taimako ba a neman taimakon kowa sai Allah a abin da Allah shi kaɗai ne zai amma abin da ɗan adam zai iya maka taimako to shi ma yana da sharaɗi guda uku ina so sharuɗan nan mu yi ta riƙe su duk karatuka mu ji tafiya da su duk taimakon da ɗan adam zai yi maka sharaɗi na farko ya zama da ɗan adam ɗin yana raye bai mutu ba kowane ne shi ya zama yana raye ne duk wanda ya mutu ba ya raye ba zai taimake ka ba na biyu ya zama yana gabanka a gabanka yake na uku ya zama na zai iya abin da kake faɗa ɗin abin da kake nema ya zama zai iya ku riƙe wannan sharɗan guda uku mai ta maimaita su a duk karatuka za su yi ta shigowa ya zama yana gabanka ya zama yana raye ya zama zai iya wanda ya taba ɗaya daga sharuɗan nan kai kanka a ƙwaƙwalwanka ma kasan ba zai yi ba mun san yanzu bawan Allah nan da ke gabana zai iya taimako na ya miƙo min takardar nan in ta faɗi ya cika sharaɗin yana gabana ya cika sharaɗi na biyu yana raye ya cika sharaɗi na uku shi ba kuturu ba ne ba gurgu ba ne yana da ƙarfi ba marar lafiya ba ne zai iya ɗauka ya miƙa min amma yanzu wannan takardan da za ta faɗi in kira sunan wani a kano ko a bauchi ko a saudiya ko a nijar ko a kamaru in ce taimake ni ka ban takardan nan ka zama mushriki ko yaro ne ya san kai mahaukaci ne in kuma ba haka ba to ya san kana da matsala a kwakwalwa kana da wani abu daban wanda kake nufi kana so ka yi shirka da Allah da baya nan garin na biyu muƙaddara yana nan garin yana gabanmu sai muka zo bakin kabarinsa sai bironmu ya fadi sai muka je na cikin kabari mai ko mana biro shi ma ko yaro ne kenan ya san kai mahaukaci ne ba shi ne sharaɗi na biyu ba wannan duka guda biyun shirka ne na uku yana gabanka amma baya jin magana baya gani muƙaddara ma yana jin magana yana gani amma hannayensa sun shanye sai ka ce mi komin takardan nan in ƴan uwansa suna nan za su ce me yasa kake isgilanci da babanmu ko da ɗan uwanmu kana isgilanci kake da shi in ka yi itikadi a zuciyarka cewa zai iya miƙowan ka zama mushriki in kuma baka da wannan itikadin to kana masa isgilanci ne ya dace yan uwansa su dau mataki a kanka wannan sune sharuda guda uku karkashin wannan sharadin kenan ko annabi ba za ka ce ya taimake ka ba saboda baya rayi sallallahu alaihi wasallam in kuma yana rayi duk garin da yake ba za ka gaya masa haka ba saboda ba zai yi ba ba aikinsa ba ne aikin Allah ne Allah ne za ka ce ya maka kaza to nan fa mun yi magana a abin da ɗan adam zai iya kenan a abin da ɗan adam zai iya ina kuma abin da ɗan adam ba zai iya ba ka ce ɗan adam ya sauka muku da ruwa ka ce ɗan adam gurin nan da muke kar ka tashi kar mu tashi sai ka tsare mu shine babin da zamu yi yau to da muna karantawa kana hararo waɗannan ka'idodi din da muka yi babun babi min shirki yana daga shirka al-isti'azatu bi ghairillah ka nemi tsarin wani Allah fi ma la yamliku fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah abinda dan adam din ba zai iya ba sai Allah haka ne a wajen ko ni ne na ƙara a wajena a guri na ne aka rubuta ba dalili na farko fadin Allah madaukakin sarki wa annahu yadda al'amarin yake a can baya lokacin jahiliya kana rijalun minal insi akwai wasu mazaje na mutane mutane ake nufi kawai a dunkule ya kasance mutane ya'uzu na birijalin minal jinni suna neman tsari da mazajen aljanu fazaduhum rahaqa sai wa'annan neman tsarin da suke yi sai zamana yana ƙara musu rahaƙan sai zama yana ƙara musu sakwarkwacewa da rashin kan gado da rashin samun biyan bukata ƙasƙanci yake ƙara musu saboda me in ka nemi tsari da ubangiji zai ƙara maka ƙarfi da ƙarfin zuciya amma wannan he ba su nemi tsari da Allah ba he suka nemi tsari da abin da ubangiji ya halitta shine aljanu to sai hakan ya ƙara musu ma walaƙanci da ƙasƙanci ba sa samun biyan bukata abinda kake nema in ba ta hanyar Allah ba walaƙanci za ka samu da shi sun kasance idan sun yi tafiya in suka zo gindin bishiya za su zauna sai su ce muna neman tsari da aljanun mazajen aljanu da suke nan gurin da su bar mu mu zauna lafiya mu tashi lafiya wani lokaci su samu biyan bukata wani lokaci su zama kullum a firgici suke ba su samun cin nasara saboda ba a neman tsari da kowa sai ga Allah subhanahu wataala shi sa nan gurin tunda Allah ya ce mana haramun ne ba za su maka komai ba ba wanda zaka nemi tsari da shi ya taimake ka ba wanda zai taimake ka sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mafita in mun duba hadithin Khawla binti Hakim hadithin Khawla ta binti Hakim mun yi hadithin nan saboda haka ba za mu fadada ba qalat take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya kulu yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki kowane irin masauki ne gida ka gina sabo ranan da zaka shiga da ka shiga gidan kai addu'an da zamu fada a'a tafiya kake motar ku ta tsaya aka zo gurin da za a ci abinci ka zauna da ka zo zama kai wannan addu'a a'a kamfin ne an zo wani jeji gunda za a kwana ana sauka kai wannan addu'a din a'a motar ku ce ta tsaya ko fitsari ya dame ka ka sauka a cikin mota za ka shiga jeji ka yi fitsari gun da za ka yi fitsarin jejin da za ka shiga ka karanta wannan addu'a ɗin wallahi babu abin da zai cutar da kai kuma gaskiya galibi muna wasa da irin wa'in a jeji akwai aljanu kala-kala kala-kala fa aljanu ba inda ba sa shiga ba irin rikidan da ba sa yi su yi kuma su cutar da kai shi sa Sheikh Suleimanur Ruhaili Allah ya kara masa lafiya malami na ne na Saudi Arabia naga yana wasu bayanai game da shazumami da kiyashi shazumami da kiyashi suna cutarwa ba sa cizo ba sa cutar da mutane da zaka gansu a cikin gida aka tambaye shi haka kawai su bullo cikin gida yake cewa in ka ga shazumami da kiyashi a cikin gida ba sa fita daga abu guda biyu na ɗaya ko ya zama na suna cutar da kai ko ba sa cutar da kai wataƙil suna cizon ‘ya'yanka suna cizonka suna shiga maka abinci suna hawa kan bargunanku su yi ta damunku wanda masu cutarwa ne na biyu ya zama na kawai su fitowa suke su ɗan bubbuga su ɗan samu abincinsu su dawo sai ya ce da mai cutarwan da marasa cutarwa na farko marasa cutarwa babu ruwanka da su kamar su yi ta gaba gaɗinsu amma ka yi ta roƙon su tashi daga gurin karka ta cutar da su ka roƙe su tashi daga gurin na biyu nan da suke cutarwa su ma karka kashe su halitta ce baka san wace iri ba ce baka san shirin da take da shi ba a lokacin da take cutar da kai ka iya zuwa za ka sa musu shelters wallahi su maka raddul fi'il su rama saboda aljanu ne wata gil sai ya ce yadda ake wa macijin da ba a san kan gadonsa ba su ma haka za a zo a roƙe su muna roƙo ku bar wannan gurin ba gurin zamanku ba ne gurin zamana ne in ba su tafi ba ka ƙara ka ƙara sau uku a wuni washe gari in kaga suna nan kuma suna cutar da kai to nan ka sa musu shelters ba abin da za su yi maka da izinin Allah saboda aljani yana nan ko ina kuma cutar da mutane suke to wannan addu'ar da zamu faɗa shine in ka sauka guri da baka san kan kansa ba ko sabon gu da ka gina ko kwale-kwale ka shiga a cikin jirgin kwale-kwale ai ka hau kogi kenan ko sabon guri ne kai wannan addu'a sai annabi ke cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka guri fa kare ke cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku masu hikima da adalci yanzu zancen Allah halittansa aka yi ko ba halittansa aka yi ba tambaya malam abdullahi zance da Allah yake kalmomin Allah halittansa aka yi ko ba halitta ba ne na'am waye halicce su ubangiji ne halicci zancensa da baya zance sai ya halitta sai ya zama mai zance ko eh da Allah baya magana eh Allah baya magana kalmar Allah ba halittacciya bace Qur'ani ba halittansa akai ba kalmomin Allah ba halittansa akai ba me yasa Allah ya ce mu nemi tsarin Allah da kalmominsa ya halatta a nemi tsari da halittan Allah bai halatta ba to zancen Allah ba halittan su akai ba kenan ai dan duk abin da Allah ya halitta ba a neman tsari da shi yasa kalimatullahi ta'ala ba halittan su akai ba so ba irin mu ne da aka halicce mu ba ba irin tsuntsaye bane ba irin koguna bane ba irin bishiyoyi bane Allah kullum mai zance ne tun da tun asalin asali Allah mai zance ne ya taba zama baya zance ba Allah ba bebe bane ba kurma bane to shi yasa zancen Allah kyawawa masu adalci masu hikima yace mu nemi tsari da su aka yi neman tsari da Qur'ani saboda kalamun lahi ne wa in ahadun minal muskina sajaraka fa ajruhu hatta yasma kalaman lahi zaka nemi tsari da kalmomin Allah to nan sai ka ce a'udhu bi kalimati llahi tammati ya Allah ina neman tsari daga kalmomin ka cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da ka halitta ka duba ka duba kalmomi ‘yan kaɗan, amma annabi yake cewa, lam ya durrahu shay'un duk wanda ya wannan addu'ar a gurin da ya sauka, ba abin da zai cutar da kai, hatta yar hala min manzilihi zalika har sai ka bar wannan gurin sai dai wani abu ya cutar da kai a wani guri da ban bare a nan baka. Rawahu Muslim Muslim ya rawaito wannan hadisi ne. Kun ga shi musulunci kullum in yana ka abu sai ya nemo maka abin da ya fi shi alkhairi sai ya baka. in aka ce maka zikiri iri kaza zikiri iri kaza ba daidai bane ba haka yake ba to sai an kawo maka na annabi sai a ce maka ga yadda annabi yake ga yadda aka karantar ga yadda sahabbai suke yi to saboda haka karka yadda ka zama kana neman tsari da kowa sai Allah zaka kwanta bacci ayatul kursi zaka karanta bacci kanta bacci falaki da nasi zaka karanta kwanta bacci a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq zaka kwanta bacci bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati huwa samiul alim bismillah ka kwanta abinka ba abin da zai cuce ka ba ma wani abu su daga wannan shine babin ba a neman tsari da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai ake neman tsari da shi babun sabon babi mina shirki yana daga shirka an yastaghitha bi ghairi Allah ka nemi yayewar bala'i ga wani Allah ka nemi wani Allah yaye maka bala'i babu wanda zai yaye bala'i sai Allah aw yada uwa ghairahu ko kuma kake kiran wani Allah a addu'a ba wanda ake kira sai Allah ba wanda bala'i zai sauka yayi mana sai Allah kowane irin kala na masifa ce da bala'i mun san ba wanda ya saukar da ita saiwa sai Allah subhanahu wataala dan nufin sa ta sauka duk da Allah bai yarda da ita ba baya son ta amma nufin sa ne kaddararsa ce ya bari ta same mu saboda wata hikima da wata jarrabawa na Allah subhanahu wataala ko dan a kamba ma mana ladan mu ko kuma dan a kankare mana zunubai Allah yake turowa ko ya mana azaba a wani abu da muke aikatawa haka masifa take sauka ɗaya cikin waɗannan abubuwan da na faɗa don haka Allah yake saukar da masifa masifar yunwa masifar tsoro masifar tashin hankali masifar munanan shugabanni masifar kaza duk wannan masifar ubangiji ne ya saukar da ita da saninsa idan ya ga dama ba abin da zai sauka in ya ga dama in ya ga dama abincin ma daga sama sai ya sauko maka da shi kamar yadda an yi a baya amma akwai hikima da ya bari masifar ta same ka kuma in masifar ta same ka kanka zaka fara dubawa ka fara duba kanka ba ka da kirki babu mutunci ba mutunta juna babu tausayi kullun kaiwa karan Allah shi yasa gwargwadon yadda muke kaiwa kara wajen ubangiji gwargwadon masifa da take kanmu gwargwadon kamewar mutum da jajircewa da kokari wajen yi wa Allah adalci a lokacin masifa gwargwadon kuma yadda Allah zai zauna da kai lafiya ana yunwan babu abincin babu kuɗi baya circulating amma wallahi tallahi tashin hankalinka na wani wanda ya fika kuɗi ma ya fi wanda ya fika kuɗi ya fika tashin hankali to da shi kullun ƙara ne kullun masifa yake wa ubangiji bai yadda Allah ne ya saukar da ita ba ya zama mushriki ya zagi wancan ya zagi wancan ya zagi abu kaza ya zagi abu kaza mun san komai yana zuwa da sababi amma kada sababi ya zo ya taba maka asali ka kauce wa Allah subhanahu wataala annabawa an saukar musu da irin jaraba wannan kafi annabawa bautar Allah ne amma duk da bautan Allah ne am hasibtum an tadkhulul janna kuna so za ku shiga aljanna ne ji Allah wallamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kwatankwacin abin da ya safi yan bayan ku bai same ku ba ku su wane ne yan bayan abin nan hannabawan Allah fa ake nufi Allah ce masatkumul ba'sa'u wad-darra'u da cututtuka da yunwa da fatara ta same su hatta ya kular rasulu har manzo ma na cikin mutanen wallazina amanu ma'ahu da sahabban da suke tare da shi suke cewa mata nasrullah wai mu yaushe Allah zai kawo mana cin nasara ne ala inna nasrullahi qarib Allah ce ku yi hakuri nasarar Allah tana zuwa kusa amma yanzu dai sai ku dandana wannan bala'i Allah ne kai kwar hakuri gurgurdan hakurinka da komawanka zuwa ga Allah sallarka azuminka karatunka gwargwadon wannan gwargwadon sauƙi da za ka samu a zuciyarka wata baiwar Allah wajen wata biyu damuwa da masifa da tashin hankali duk da ka sani ya same ta tana cikinsa cikin gida ba lafiya familinta tashin hankali ta je asibiti duk gwaje-gwaje da ka sani a na duniya an yi mata an ce ba komai a jikin ki lafiyar ki kalau amma ba ta iya bacci ba ta iya kaza ba ta iya kaza ba ta iya kaza ta turo min malam ni fa ga hali biye shawarwari ga irin matsalan da ake ciki ga irin matsalan da ake ciki na ce ki samu malam wane amini na ne yar uwata ai dan uwana ni same shi a garin da kike ta sha malam ni gashi yanzu tunda na same ka access da shi sai an sake sabon procedure na ce mata to kawai abin da zan yi zan turo miki wasu wasu series na program ɗinmu alwasa'il al-mufida lil hayati sa'ida wasu shawarwari ne da Sheikh Sa'adi ya bayar game da duk wanda ya shiga kunci da damuwa da tashin hankali in ka bi hanyoyin nan guda 20 da wani abu ne matakai ne da aya da hadisi wallahi in ka bi sai ka fita daga cikin abin nan depressional abin nan attack na farko na babba ta shawarwari na biyu na ce zan tura miki sai kin gama ji gaba ɗaya sai mu garasa na tura mata ta ji ta ce wallahi malam duk abin da nake ji da rashin bacci yanzu na daina ji saboda ta koma zuwa ga Allah ta koma zuwa ga Allah ha'a matsalan familin ki je ki ki rarrashe su ba su haƙuri kwan ya suna miki bala'i kuma bala'i su su miki bala'i su yi bacci ke kuma a barki ba bacci kina tada hankalinki wannan hikima ne je ki me suke so ba zan iya baki ba su haƙuri kikenan bi su a hankali lallabe su karki ke tada hankalinki cikin gidanki mai gidanki ƴaƴanki ga yadda za a yi ta ce ba abin da take ji ta zauna lafiya so Allah shine mai yayi bala'i ba wanda zai yayi maka da matakai da ake bi da ubangiji ya baka in ka san can zaka je a bata maka rai me yasa zaka je gurin in ka san wancan abokin ba a zama lafiya sai kai abokantaka da shi wai saukar ma daga sama to wannan babi din ayoyi kawai da zamu karanta a ciki da hadisin da zai zo ba sai mun fada da bayani ba zaka gane cewa duk halin da kai cika koma zuwa ga Allah ka karka yadda ka nemi ne biyaye bala'in wani karka yadda kai ta kaiwa Allah kara karka yadda kai ta surutu aya ta farko wala tad'u min dunillahi karfa ka roki wani koma bayan Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka wannan abun ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba ka ga min abin da zai iya cutar da kai ka gaya min amfanin da shugaban ƙasar Najeriya zai maka amfanin da Allah bai ce za ka same shi ba. Ka gaya min gwamnatin APC da take mulkar Najeriya abin da za ta maka ba wanda Allah ba shi zai maka ba. Ka gaya min duk wani macuci da mai kaza da abin da ya shirya maka da waɗanda suke so su cutar da ƙasar nan su cuci jama'ar ƙasar nan abin da ba zai same ka ba wanda ya isa ya kawo maka shi yau. abincin da ka ci jiya duk makiyinka da zai iya toshe maka ya zo ya toshe shi karkace shi jiya wa zai iya maka wannan to karkace ka damu da wani koma zuwa ga Allah wala ta da umin dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka dukkan mun nan babu wanda baya wajen aikin sa bai san me ake ciki ba amma a kira shi a ce zo ka karbi abu kaza dukkan mun nan babu wanda baya samun wannan sau nawa ni zan dawo gida abin da nake tunani zan je na saya zan samu wasu ɗalibai na sun kawo cewa gashi an kawo gida ban roƙa ba ban taɓa tsammani ba wani ma abin sai ka manta kana so ka siyo shi a hanya wallahi sai ka dawo gida sai ka samu an kawo ma sau nawa anguwanmu babu ruwa muna cikin damuwa tanki ta ki shigowa a bayan mu zo mu samu an yi ruwan sama wa zai maka sai Allah to wallahi karka yadda wanda ba zai amfana da kai ba ba zai cutar da kai ba ka zo kana tada hankali da shi tsimma ya fi shi amfani fa in fa in fa'alta in ko ka zama haka fa innaka idan min adh-dhalimin hay lalle kana cikin zalunci kai azzalimi ne kai zalunci kanka wa in yamsaska Allahu bi dhurrin da Allah zai saukar muku da wata masifa fala kashifa lahu illa hu ba me yaye ta sai shi yanzu ba wannan cikin masifa ba wane ne zai yaye maka wacce gwamnati ce za ta zo ta yaye maka wanda dama ita so take da ganka a haka ubangiji kuma ya nufi haka koma zuwa ga Allah aya ta gaba Allah yake cewa faftagu inda Allahi rizqa wa'buduhu ku nemi arziki a wajen Allah ku bauta masa wa zai arzuta ka in ba Allah ba wa zai baka arziki in ba Allah ba tawakkaltu fi rizqi ala Allahi raziqi a wani ringington ɗina na waya tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi nayi tawakkali ga arzikina ga wanda Allah shi ga Allah wanda shine mai azurtawa Allah kai ne mai azurta mu in akwai wani arziki da wani ne muke ganin zai wallahi bana son sa amma ya Allah arzikin ka naka da kake da shi wanda wanda wanda wanda ba abin da zaka yi da shi ba abin da zai kara maka ya Allah amma mu muna bukata ya Allah ka bamu daga gurin ka ba daga gun kowa ba saboda haka faftago inda Allah rizqa wani waje Allah yake cewa man adallu wa yafi bata mimman yad'u min dunillah ga wanda yayi dogara ga wani Allah ka dogara wa wani Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wani Allah da ba zai iya yaye maka bala'i ba har tashin kiyama duk abin da gani na sauki Allah ne ya kawo maka sauki Allah ne baka sauki wani waje Allah ke ce an mayu jibul mutarra idza da'ahu wai wane ne yake amsa addu'an mai bukata ne in ya ya ya ya roke shi a bani amsa Allah wa yakshifu su'a wane ne yake yaye bala'i idan ta sauka Allah sai Allah tambaye mace a ilahun ma Allah to kana da wani Allah banda wanda yake maka wannan aikin ne haba yan uwa ba ma yi wa Allah adalci shi sa ke barin mu wani waje rawahu tabarani imamu tabarani ya rawaito bi isnadihi da isnadin sa annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun da Allah kalli hadisin nan a zamanin annabi akwai wani munafiki macuci kamar irin shugabannin mu na yanzu kenan ka zabe su su tafi Abuja a cikin shekara hudu bai fi ku ganshi sau daya ba ko ku ji muryarsa sau daya a rediyo yanzu duk wanda muka zaba din nan kana jin labarin su ne dan majalisar yankinku house of representative sanatan ku ba labarinsa duk yadda za a yi a cuce ku kuma da biransa za a rubuta a bada kuɗin ya gida ya batin ɗinsa shi bai amfana ba ‘yan uwansa ba su amfana ba jama'ar ba su amfana ba to wannan mutanen da suke zalunci bar ku ji suke zalunci a zamanin annabi wani mutum ne azzalumi macuci zanga-zanga aka fito aka yi sahabbai cewa suka za su yi zanga-zanga suka zo wajen manzan Allah suka ce suka yi mitin tukunna ƙumu ku tashi bina dukanmu nastagisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal munafiki mu je mu nemi yayewar bala'in annabi annabi ya yaye mana bala'in nan daga wannan munafikin yanzu annabi sun dauki su wa'annan sahabban sun dauka annabi shi ma mai yaye bala'i ne suka zo faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga annabi suka ce wannan munafikin da yake cutar da mu yake zaluntar mu ka yaye mana bala'in wannan azzalumi din annabi ya ce innahu la yustaghathu bi ni ba a neman yayewan bala'ina dan ku ba zan iya ba wa inna ma yustaghathu billahi azza wa jalla Allah kadai ake neman yayewan bala'insa ni annabi ba zan iya ba basifa ta sauko muku ina ga waɗanda suke kiran shehu shehu inyasi gausu kun san me gausu gausu fa shine me yaye bala'i mai cire damuwa mai yaye rashin lafiya duk mai cewa shehu ibrahim in yasi gausu mushirki ne kuma na faɗa a karatu a nan gurin na ce ‘yar shehu ibrahim in yasi a nan garin har yanzu tana raye baiwar allah nan wanda mahaifinta ya aure ‘yar abin nan kogi ibrace ‘yar kogi mahaifiyarta ta rasu sai ya dace ‘yar take cewa ana zaluntan babanmu ana yi wa babanmu ƙarya ana cewa babanmu ya ce shi a roƙe shi zai yaye bala'i a roƙe shi zai kaza a roƙe shi zai kaza ƙarya ake mana ƴar shehu in ya ce tana raye ga wanda suke kiran shehu ya yaye musu bala'i ta ce Allah ya isan su akan abin da ake wa babansu babansu bai ce ka roƙe shi ba bai ce ka yi kaza ba kuma har littafi za a ɗauko a karanta ga abin da ake shehu a yi kaza a yi addu'a da shehi a yi addu'a da shehi a yi kaza a yi kaza to da babu wanda ake neman yayewan bala'i sai Allah shi kadai in ku shehu zai iya yaye maka bala'i to ba zai bari ya mutu ba shi ba zai mutu ba shehu ibrahim yansu mun san san da bai da lafiya aka kai shi london ya yi jinya a london ya rasu a london ko wani abu makamancin haka in zai yi maka ya yi wa kansa mana annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana ka rasu annabi ba zai rasu ba sallallahu alaihi wasallam so ba wanda ake neman yaye bala'i sai Allah shi kadai Allah ka yaye mana bala'i Allah ka ba mu rufin asiri subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai gobe in Allah ya kai mu za mu tashi darasi na 15 in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh